معكم آي ذكرتم آي ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله godiya da yabo masu yawa sun tabbata ga mahalicinmu Allah tabaraka wa ta'ala sarki wanda yake baya da abokin tarayya sarkin da ya ba mu iko na sake haduwa a wanga majalisi na karatun littahi na alfiqhul muyassar dangance da gyaran ibada da kuma addini insha Allahu ta'ala a yau muna ranar alhamis alhamishi wadda take daidai da sha uku ga wata na goma sha ɗaya ko kuma zulƙa'ida na addinin musulunci shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai daga hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama daga garin makka ya zuwa madina wanda ya daidai da alhamishi talatin ga wata na hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da shidda bayan aihuwa annabi isa alaihi salam insha allahu ta'ala kamar yadda sati da ya wuce muka gama bayani dangance da salatul khawf ko kuma sallah wadda take lokacin tsoro wadda ake yin ta lokacin tsoro a yau babi da za mu tashi shine babi na goma sha biyu wanda shi wannan babi an keɓe shi ne bisa bayani saman kan salloli na idi yaya ne ake yin sallolin idi yaya ne hukuncinsu kuma yaya ne duka sunnoni nasu akan haka ne a yake da kwai matsaloli daban-daban ƙarƙashin shi wanga babi wanda insha Allah ta'ala za mu zo gare su guda bayan guda a wanga zama namu matsala ta harko a da harko dai mala ya ce mu gane da cewa in an ce sallar idi a cikin addinin musulunci yana nihin sallah biyu ne kawai in an ce sallah ta musulunci to sallah biyu ce ko ta zamanto sallah ta azumi ko kuma ta zamanto sallah ta layya akan haka a dukkaninsu salloli ne waɗanda suke addininmu ya shara'anta su kuma ya yarda da su in muka diba sallar nan ta azumi ana yin ta ne a ƙarshen ramadan bayan musulmai sun gama azumta watan ramadan gaba ɗayan shi to kuma sai a yi sallah sallah ta layya ita kuma ana yin ta ne radda aka cika radda aka cika goma ga watan zulhajji ko kuma zulhijja an kiraye shi ne idi saboda mi saboda yana dawowa kowace shekara duk idi da aka kirawo da larabci ko ko addini ana kiran shi idi saboda ma'anar idi da larabci shine abu wanda yake zuwa yana dawowa shine ma'anar idi akan haka ah, matsala ta farko menene hukunci na su waɗannan salloli na idi guda biyu a ƙarƙashin addinin musulunci akan shi ne malamai sun tahi akan cewa sallar idi guda biyu dukansu farilla ne amma kuma farilla da ake ce ma fardu kifayatin ma'ana in wasu suka yi a cikin al'umma to wasu ya sauka daga kansu in wasu suka yi wasu kuma ya sauka daga kansu a kan haka inda ku al'umma za ta tattaru a kan cewa dukka ba wanda zai yi sallar idi a cikin al'umma to duka kowa yana da zunubi kowa yana da laihi a cikinmu gaba daya don saboda waɗannan salloli guda biyu wasu alamomi ne wasu gimshikai ne su ma a cikin mi a cikin addinin musulunci wanda suke a hili su ma sai an yi su a cikin addinin musulunci dalili ko shine manzan Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shi ma ya sallaci waɗannan ididdika akan haka hadda sahabban annabi sallallahu alaihi sallama bayan shi ma sun kasance suna sallata waɗanga salloli na idi haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci dukkanin musulmi da su sallaci waɗannan sallolin idi guda biyu hatta da mata hatta da mata annabi ya kasance yana umarta su sai dai mi yana umartan mata har da masu yin ginin haila amma sai dai yakan ce ma masu ginin haila to su nisanci masallaci kaɗan kada su shiga cikin taron sallah kuma kada su shiga cikin masallaci a in ku haka ne to tabbas waɗannan salloli guda biyu suna da tushe kuma suna da asali a cikin addininmu na musulunci kuma in muka diba waɗannan hujjoji da na zana sai mu gane cewa e lalle sallolin nan suna da mahimmanci kwarai kuma suna da wata falala ta musamman a cikin addini tunda dai har ma'aikin Allah zai iya umartan mata su tahi kasancewa su mata ba a san su ba ma da su yi taro a cikin addini har su yi wata ibada haka to amma annabi ya ce su je su yi to ina ya su maza ina ya su maza kenan tunda har an umarci mata su tahi kenan maza su ma ya zama wajibi a kansu su taro a cikin malamai na addinin musulunci akwai ma waɗanda suke ga cewa su sallar idin nan guda biyu ba ma magana farilla ta in wasu suka yi wani ya sauka akan wasu bane a suna gama kawai farilla ne akan kowa da kowa akwai waɗanda suke ganin haka cewa sallar idi wajibi ne akan dukkan musulmi wannan shine hukunci na sallolin idi guda biyu mas'ala ta biyu tana mana bayani akan menene sharuɗɗukan su waɗannan salloli na idi menene sharuɗɗan su mala yace to gashi na daga cikin muhimman sharuɗɗa na sallolin idi guda biyu da muka faɗa na farko mala yace dukhulul waqt su ma ana yin su ne idan lokacin sallar yayi sai a je a yi sallar sai in lokacinta yayi ake yi wa wujudul adad al-mu'tabar sai kuma an samu wani adadi wanda annabi ya ce in an same su to lokaci ne ake iya a yi sallar idi sai kuma ya zamanto al-istitan sai ya zamanto ga mutane waɗanda suke mazamna gari ne ba 'yan balaguro ba akan haka duk wanda ya sallar idi kahin lokacin ta yayi sallar shi ba ta musu ba wanda ya idi a ƙasa da mutum uku inda mutane ba su kai uku ba su kai idi to sallarsu ba ta yi ba akan haka musan da cewa mai bulaguro in yi sallar idi alhamdulillah ta yi amma ba wajibi ba ce a kan shi wanda yake cikin tahiya sai in mutum ya zamanto zamanannen gari ne ba cikin balaguro ba yake bayan shi matsala ta uku a wasu wurare ne ake gabatar da sallolin idi wasu wurare ne ya kamata a yi sallar idi akan haka mala ya ce musan da cewa na daga cikin sunnan ma'aikin Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ana yin sallar idi ne a wuri wanda yake korarre wurin da babu shara babu hayaniya wuri dai wanda yake hili ne na Allah gashi nan korarre akan haka sai an huta daga gari kenan sai an huta daga gidaje an tahi wannan wuri can ne ake gabatar da sallar idi a dangance da wannan abu sa'id al-khudri Allah ya da shi yana da hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama da rawaito yake cewa kanan nabiya sallallahu alaihi wasallama manzo mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kuruju fil fitri wal adha ila al musalla ya kasance yana huta a cikin sallar ƙarshen azumi da kuma sallar layya yana huta ya zuwa hilin sallar idi yana huta ya zuwa wannan hili na sallar idi wal qasadu min zalika mala yace manufar wanga magana ta sa'idul khudri ita ce izhar hazi sha'ira wa ibrazuha annabi ya kasance yana huta hilin sallar idi hili na musamman ne watakila dan bayyana ita wannan ibada ta idi don ta huto hili kowa ya dinga ganinta a san cewa sallah ce kuma ita ma ibada ce a cikin addinin musulunci don kowa ya ganta a hili abu na biyu mala ya ce wa ya juzu salatu hafil masjidil jami'i amma kuma musan da cewa salloli idin nan guda biyu akan iya yin su ana iya yin su a cikin masallacin juma'a babban masallaci na unguwa ana iya a yi sallar idi a ciki amma da sharaɗi in ya zamanto akwai uzuri na ruwa ruwan sama ko kuma akwai uzuri na iska mai ƙarfi wadda mutane ba za su iya tsayawa ba ashe akan haka inda akwai uzuri ko da makamancin irin wanda na zana ne to ba laifi ba ne akan koma cikin masallaci na unguwa babba sai a gabatar da sallar idi wannan ba laifi ba ne inda da waɗannan uzurruka da na zana abu na gaba mala ya ce almas'alatun rabi'a mas'ala ta hudu ita ko saman mi take bayani mas'ala ce mai bayyana mana lokacin na sallar idi wanne ne lokaci da ya cancanta a yi sallar idi a cikin shi mala ya ce waqtuha musanda cewa lokacin sallar idi ka salati duha kamar lokacin sallar wallaha yake ba da irtifa'i shamsi domin lokacin na sallar shine lokacin da rana ta dago ta huto ta dan daga kaɗan ƙadar rumhin ko da dagowar da ta yi bai wuce daidai da wannan kwari na kibiya ma'ana bai wuce metir biyu ba ko kuma bai wuce kamun gaba na namiji guda kamun guda na gaban namiji shine metir biyu kenan in dai ta kawo daidai wannan lokaci daidai haka to kawai akan iya yin sallah wali anna ma qabla irtifa'i shamsi mala yace saboda in ba ta kai wannan dagowar ba in aka ce ayi sallah to fa wannan lokaci ne na daman an hana sallah kwata-kwata kowata iri ce lokacin da rana ta ɗan dungo ta fara hutawa to an hana sallah kowata iri ce a wannan lokaci ashe don shi ne ake so a bari sai ta ɗan ɗago kaɗan ta hutu in ya so sai a yi sallah idi wa yusanna ta'jilil adha fi awwali waqtiha amman kwa duk da haka mala yace an so in sallar layyace a yi ta tun da sassafe lau a harkon lokacinta sallallai ya an hiso a yi ta a harkon lokaci ga dalili nan shi ne na biyu kai wata akhirul fitr amma kuma sallar azumi ana so a yi ta a ɗan ja lokacinta kaɗan ita layya da sassafe lau ake so a yi amma sallah azumi ana so a ɗan ja lokaci kaɗan kahin a yi sallah lifi'ilihi sallallahu alaihi wasallama dalili ko shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya kasance yana yin haka ya kasance haka yake yi wali annan nasa dalili, dalili na biyu kuma shine mutane a tsallallaye misali me yasa aka ce a yi ta da sassafe lau suna gaugawa su ga sun gama sallah kuma su ta yi su yanka don su fara aikin nama kenan dan shine ake so a yi ta da ɗan wuri-wuri a ba mutane dama su je su yi wannan aikin nama amma sallah ta azumi me yasa ake so a ɗan ja lokacinta mala ya ce liyattasi'a a da a zakatil fitri don a ba da dama ga waɗanda suke so su ba da zakka ta kono a lokacin su je su samu su bada kahin ake yi da wannan sallah ta azumi eh sallah ta idi ashe ana so a ɗanya saboda a ba masu ba da zakka kono dama su ma su bada ga talakawa in ya so su je su yi sallah wannan shine hikima a dangance da lokutan waɗannan salloli na idi guda biyu matsala ta biyar ita ke mana bayani saman kan siffofin sallolin idi guda biyu yaya siffarsu take kuma me ake karantawa a cikinsu to sai mu saurara mala ya ce na farko wa siffatuha siffofinsu shine rakata ni qablal khutbati li qawli umar raka'o'i guda biyu ne ake yi cikin kowace idi kahin ayi khutba kahin ayi khutba ake raka'a biyu saboda Umar Allah yarda da shi shine yake cewa salatul fitr wal adha rak'atani rak'atani sallar idin sallar layya da kuma sallar azumi musan da cewa raka'a biyu ce raka'a biyu ce aka Umar ya ce tamamun ghaira qasirin haka ne suke cikakku ake yin su ba tare da an rage komi ba ala lisani nabiyikum ga faɗar ma'aikin Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shi ya faɗi haka wa qad khaba man iftara tabbas wanda ya ce kuma yayi sabanin haka to ya san yayi asara kuma ya tabe akan shi yukabbiru mala yace da harko dai ana yin kabbara ta harko kabbara harama ana yin kabbara harama ta harko wastiftah kuma ita ce kabbara ta bude sallah kamar yadda muka sani wa qabla ta'awudh sittan kahin kuma ake shiga karatu a ce a'udhu billahi a shiga karatu to sai ayi kabbarori guda shidda wa fi thaniyati amma cikin raka'a ta biyu in ta farko shidda aka yi bayan kabbara harama shine in an hada sai ka ji mutane sun ce bakwai ake yi ita ko ta farko kabbara harama ce shidda na, na da suke biyo baya waɗannan su ne na raka'a farko ta sallar idi shidda ake yi amma a raka'a ta biyu fa mala ya ce wa fi saniyati wa fi saniyati qabla al-qira'a khamsa a cikin raka'a ta biyu kahin ake fara karatun fatiha ayi alhamdu to kahin karatun nan sai ayi raka'a guda shidda ɗaya guda biyar afuwa raka'a farko shidda raka'a ta biyu biyar ake mata ghairu takbiratul qiyami wannan biyar da aka ce ayi a cikin ta biyu ba a sa da lissahin kabbarar da ake yi wurin tashi idan za a tashi zuwa raka'a ta biyu a ce Allahu akbar banda ita wannan ita wannan dama akwai da ta tashi ce wannan to bayan an tashi sai ayi biyar kuma a cikin raka'a ta biyu akan haka li hadisi aisha marfu'a dalili kuwa shine aisha Allah yarda da ita ita ta rawaito wannan hadisi kai tsaye daga ma'aikin Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ta ce at-takbiratu fil fitri wal adha fil ula sab'u takbiratin adadin kabbarori a cikin sallolin idi na layya da kuma sallar azumi musan da a ta farko dai raka'a bakwai ce wa fi saniyati amma a cikin raka'a ta biyu khamsu takbiratin raka'a biyar ne siwa takbiratin ruku'i in an cire kabbarar da ake yi wajen ruku'i ashe biyar ne ake yi wa yarfa'u yadaihi mala yace akan haka wanda yake yin wannan kabbarori yana daga hannu ma a kulli takbiratin tare da dukkan kabara in yace Allahu akbar kuma sai ya daga hannu a nan wurin ƙarin bayanin da za mu yi shine a jamhurin malamai waɗanda suke su suka hiyawa a cikinsu akwai shafi'iyya akwai hanabila akwai akwai shafi'iyya akwai hanabila suna da yawa sun kai mazhaba guda hudu waɗanda su suka tahi akan cewa din raka'a in ka ce Allahu akbar sai ka ɗaga hannu ko a sallar idi ko a sallar gawa amma malikiya malikiya wadda muka sani ita ta hijima a waɗanga yankuna namu su suna ga cewa idan kai kabbara ba sai ka ɗaga hannu ba malikiya da wada su da ahnaf abu hanifa 'yan mazhaban biyun ga suna ga cewa in kai raka in kai kabbara ba sai ka ɗaga hannu ba ashe shi yasa muke gani a tun iyaye da kakannu in sun tai sallar idi in sun yi kabbara ta farko mafi yawa sai su sauke hannunsu a yi ta yi allahu akbar allahu akbar amma mazhabobi sauran su ko sun yarda da cewa in kai kabbara to ka ɗaga hannu ko a idi ko a sallar gawa duka ɗaya ne ka ɗaga hannu wannan shine abin da yake da kwai wanda malamai suka yi bayani a kan shi akan haka akan haka ya ku yan uwa li'annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama dalili ko shine manzon Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kana yarfa'u yadayhi ma'a takbirat an samo daga Umar Abdullahi dan Umar Allah yarda da shi shi ya rawaito hadisin cewa manzon Allah mai tsira da amincin Allah ya kasance yana daga hannu wajen yin kabbara summa yaqra'u bayan yayi kabbara sai ya karanta a'udhu billahi minash shaitanir rajim a bayyane bi ghairi khilafin a dukkanin malima sun rawaito cewa yana karanta haka sannan ya karanta suratul fatiha a raka ta farko in ya karanta fatiha to kuma sai ya karanta sabbi hisima rabbikal a'la suratul a'la amma in aka tashi raka ta biyu bayan ya karanta fatiha an yi wannan kaborori ya karanta fatiha to yana karanta suratul gashiya hal ataka hadisul gashiya ita yake karantawa an rawaito hadisi akan haka daga sumurata Allah yarda da shi yake cewa kana sallallahu alaihi wasallama ma'aikin Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya kasance ya ƙara'u fil idaini yana karantawa a wajen sallar idi na layya koko na azumi yana karanta raka'a farko sabbi sim rabbikal a'la raka'a ta biyu hal ataka hadisul gashiya ashe wannan ita ce hujja kan cewa annabi waɗannan surori biyu su yake karantawa wa sahha anhu haka kuma an samu cikin wata riwaya daban wadda shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana karanta wata rana a wani idin sai kaji ya karanta qaf wal qur'anil majid a raka'a harko a raka'a ta biyu kuma wani idin sai kaji ya karanta iqtarabati sa'ati wa shaqqal qamar kenan suratul qaf da suratul qamar su biyu yake karantawa a wani idin akan haka mala yace fa yura'a al-ityan bi hadhihi al-marra wa hadha wa hadha marra bi hadha marra wa hadha marra ana bukata ga limami wanda yake jan sallar idi ya dinga lura da waɗannan canji da manzan Allah yake yi lokaci zuwa lokaci wajen karatun sallar idi to sai ya diba ya gani in ya zamanto idi ranar da yake ba da sallah akwai zahir rana kwarai misali to sai ya diba gajeriyar sura daga cikin waɗannan sai ya karanta wannan shi ne kenan limami yana da zaɓi tsakanin hudun ga ga na farko biyu da ake yi ga biyu su ma na raka'a ta biyu to sai ya diba in akwai rishin ba wata matsala to sai karanta mai tsawo ba lahi ba in babu zahi in ku akwai zahin rana to limami ana so ya yi la'akari sai karanta waɗanda suka fi sauƙi a cikin waɗannan surori da aka zana amalan bis sunna in yayi haka kamar ya ya aikata sunna ne ta annabi sallallahu alaihi wasallam a fa ya'khuzuhum qom almas'alatu sadisa mas'ala ta shidda karkashin sallar idi mala yace mawdi'ul khutba yaushe ne ake yin khutba a cikin sallar idi mala yace mawdi'ul khutba fi salatil idi ba'da salat sabanin sallar juma'a ita da ake yin hutuba kahir sallar raka'a biyu a juma'a amma a idi shi ko ana yin hutuban ne ana yin sallar ne kahin ai hutuba sallar ake gabatarwa ko ai hutuba daga baya a liqauli ibn umar wannan ma hadisi ne yazo daga abdullahi dan umar yake tabbatar da haka Allah ya dada shi yace كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة منزان الله صلى الله عليه وسلم دشيد أبو بكر رضي الله عنه da Umar radiyallahu anhu sun kasance suna yin suna gabatar da raka'a biyu ne kafin hutuba a sallar Idi ashe wannan hadisin shi yake tabbatar da sai an yi sallah tukun a yi hudu ba a raka a cikin sallar idi wannan shine wurin hudu ba a cikin sallar idi amma mas'ala ta bakwai shine shin wai akwai ramuwa akwai ramuwa ga wanda ya zo ya iske an yi sallar idi kuma bai samu ba akwai ramuwa a kan shi koko babu ramuwa mala ya ce la yusannu liman fatathu salatul idain eh salatul eid qada'uha ba a samu ba a cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wurin da annabi ya ce in ka zo an gama sallah to karama sallar idi ba a taba bai kuma annabi bai taba hudin haka ba li adam wurudi dalilin alin nabi sallallahu alaihi wasallama bi zalika mala yace ba dan komi ba saboda ni ba a taba samun hadisi ko ma wani iri ne daga annabi cewa annabi ya ce in ka iske an gama sallar idi karama sallah babu hadisi ko guda wali annaha salatu zatu ijtima'in muayyani mala yace ko babu komi dai ita sallar da kanta ta idi daman sharadin ta sai in an samu jama'a ake yin ta ba mutum ɗaya ba yake yi ka gani ko na akwai matsala fala tushra'u illa ala hazal wajhi sallar idi ba ta inganta sai dai a yadda annabin nan ya ce a yi ta kawai a haka ne ake yi ta almas'alatu samina mala ya ce ga mas'ala ta takwas ita ke mana bayani saman kan sunnanuha waɗansu abubuwa ne ya kamata musulmi ya yi na sunnan annabi a ranar idi wajen sallar idi mala ya ce na farko يسن أن تؤدى صلاة العيد في مكان بارز وواسع أنسو أقباتر دا صلاة إيدي أوان هيلي مهوائي kuma hili wanda yake daga nesa ma an sun kayo ana ganin mutane suna tattarwa a wurin haka ake so ba wuri ɓoyayye ba ba wuri matsatse ba a hili mai hwaɗi ake so kuma wanda yake a bayyane a hili kharijil balad in an huta daga gari kaɗan in an huta daga gari yajtami'u fihi almuslimuna a wannan hili ake so musulmi su taru a ciki li izhari hazi sha'irati domin su gabatar da wannan ibada ta sallar idi wa iza suliyat suliyat fil masjidi in kuma aka yi sallar idi a cikin masallaci na unguwa ma in dai akwai wani uzuri kamar da muka faɗa can baya ruwa ko iska ko wani abu wala ba asa mala ce babu laihi akan haka sunna ta biyu bayan hili da ake so sunna ta biyu shine mi taqdim salatul adha wa ta'khir salatul fitr an so ga wanda zai ta yi sallar idi kahin ya tahi idi to ya yi sallar shi ta wallaha tukun ana so a yi sallar wallaha kahin a yi sallar idi kama ta ƙaddamar bayan kama yadda bayani ya gabata akan haka inda kalami ala waqtiha a can baya da muka yi bayani saman kan lokacin sallar wallaha to bayani dama ya gabata kan haka cewa ana so ga musulmi da zai je sallar idi ya yi sallar shi ta wallahat kon ya tahi sunna ta uku wa an ya kula qabla al-khuruj an so ga a sallar azumi a sallar azumi an so mutun ya ci dabino ya ci dabino kafin ya tahi sallah sallar ta idi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin haka yana cin dabino kafin ya tahi sallar azumi in sallah ta azumi ce akan haka in kuma sallah ta layya ce to bamban hukuncin ya saba saboda manzan Allah baya cin komi sai ya dawo daga masallaci tukun in sallar layya ce akan haka kuma wajen sallar azumi dabinon da ake ci ana so ne mutum ya ci dabino wutiri ma'ana ko ka ci ɗaya ɗaya yana da wahala ya maka wani abu ka ci uku ko ka ci biyar ko ka ci bakwai ko ka ci tara ko sha ɗaya shi dai kada ka ci a bibibibi din nan a ana san shi kamar yadda hausawa suke cewa mara mara ake so kenan ya zama ko uku ko bakwai ko tara ko sha ɗaya haka dai ake so akan haka ita kwa sallar layya annabi sallallahu alaihi sallama baya cin abinci sai in ya dawo daga wannan sallah ta idi tukwa lokacin da yake cin abinci sunna ta hudu dangance da sallar idi wa yusannu takbiru fil khuruj li salati al-idi ba'da salatu subh mashiyan an so wanda zai tahi sallar idi ya tahi a kafa an so kuma in yana tahiya ya dinga yin kabbar bari ya yi takabbarori akan hanya mi yasa ake so kuma yayi sabko yayi sabko ya tahi wurin idi saboda ya samu sahun gaba ya zamna kusa da limami ya zamna yayi jiran limami kahin limami ya zo wannan yana da mahimmanci kwarai da gaske mutum yana samun lada sunna ta biyar ita ce wa yusannu an yatajammal al-muslima an yatajammal al-muslima an so ga musulmi wanda zai tahi wurin idi ya kasance ya yi wanka ya sanya kayan shi masu kyawu akan haka ya tasiri ya yi wanka wa yalbis ahsani siyabu ya sanya kayan da suka hi kyawu daga cikin kayan shi wa ya tatayyabu kuma ya sanya turare ya tahi sunna ta shidda wa yusannu an yakhutuba fi salati al-eid bi khutbatin jami'atin shamilatin li jami'i umuri ad-din an so ga limami in zai hutuba a sallar idi to yayi magana saman kan al'amurra da suke da alaka da rayuwar mutane a rayuwar musulmi a jimilce abubuwa da suke da alaka da addini a jimilce gaba daya wa ya hussuhum ala zakati kuma ana so ya musu magana akan ba da zakka wa yubayyin lahum ma yukhrijuna ya gaya musu kuma yaya ake hudda ita wannan zakka yaya kamata su bada ta wa yuraqibahum fil udhiyati an so ga limami kuma ya kwadaitar da musulmi a cikin hudubar shi ta idi akan kwadaitar da su sallar yankan layya yanka wa yubayyin lahum ahkamaha kuma ana so limami ya bayyana ma musulmi hukuncin layya wa yakunu lin-nisa'i fiha nasibun ana so cikin wannan hudiba da wannan nasiha ya sanya hadda nasiha zuwa ga mata su ma li'annahunna fi hajatin lizalika domin su ma suna da bukata akan haka waqtida'an bin nabi ana so limami yayi haka don ya zamanto hudu ba shi koyi ce ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama faƙadatan nisa'u a tabbas mata sun zo suna zawwa a lokacin annabi mata suna zawwa ba'ada faraghihi min salati idan aka gama sallah suna zawwa wajen annabi wal khutba in annabi ya gama khutba fa wa'azahunna wa zakarahunna annabi a lokacin in suka iske shi to sai ya musu wa'azi kuma ya musu tunatarwa a wannan lokaci wa takunu ba'da salati amma hakan din manzan Allah yana yin shi ne bayan an gama sallah kwata-kwata sunna ta bakwai wa yusanni kasratu zikir bi takbiri ana so ga wanda zai je sallar idi ya yawaita ya yawaita kabbara wa tahlili yayi ta kuma la ilaha illallah li qawlihi ta'ala dalili kuwa shine fadar Allah mai tsira da aya fadar Allah subhanahu wataala cikin Qur'ani suratul Baqara aya ta 185 wurin da Allah ya ce walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun Allah da yake mana bayani saman kan cewa mu cika kwanukan azumin watan Ramadan mu cika su kuma in muka cika ranar idi in mun gama litukabbirullaha mu yi takabbar bari ga Allah tabaraka wa ta'ala dangance da shiriyar da ya mana akan haka kuma mu yi ta godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wa yajharu bihi rijali fil buyuti wal masajidi wal aswaqi wannan kabbarori ana so ga nan maza su dinga bayyana su a hili ana ji in suna gida su bayyana in suna masallatayya su bayyana su yi ta bari in ma a kasuwa suke su yi ta yi cikin kasuwa allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illallahu allahu akbar walillahi alham a yi ta hodi a ko'ina a wayu sirru bihin nisa'u su kwa mata ana so su ɓoye kada su dinga yi irin na maza a hili ana yi a'a mata ce aka su sassabta muryarsu su sadda sautinsu suna ta takwas ana so mutum ya saba hanya hanya ta zuwa daban kuma hanya ta dawowa daban wannan yana daga cikin sunan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wa yazhabu ila al-eid min tariqin in mutum ya tashi tahiya idi sai ya bi hanya ta farko wa yarji'u min tariqin akhar ya dawo kuma cikin wata hanya daban ta biyu li hadisi jabir domin jabir dan abdullahi shi ya rawaito mana hadisi akan haka daga ma'aikin Allah jabir yake cewa Allah ya da shi kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya kasance idza kana yawma idin in ranar sallar idi ta zo khalafa tsarika to wacce hanya yake yi wadda ya je da ita ba da ita yake dawowa ba waƙila mala ya ce amma malumai sun haɗi akan haka cewa hikima akan wanga lamarin na canza hanya liya shahadu lahu a tsarikani jami'an ba don komi ba sai don ana yin haka ne don ranar tashin kiyama hanyoyin biyu duka za su yi shaida ga musulmi bawan Allah da ya bi su domin ya tai sallah za su yi shaida a gaban Allah duka biyu waƙila mala ya ce amma kuma wasu malamai sun ce li izhar sha'iratul islam fihima ana caccanza hanyoyi ne ba don komi ba sai don dukkanin kowata hanya a bayyana ibadar Allah a bayyana cewa yau ranar ibada ce waƙila gaira zalika kuma akwai wasu hujjoji saɓanin haka ma wanda malamai suka faɗa dangance da caccanza hanyoyi malai ce wala ba sa bi tahani'atin nasi ba'dhum ba'dan yawmal eid babu laihi akan dukkanin musulmi ranar idi su dinga caccanza gaisuwa da kuma yin murna da barka ana so su dinga caccanzawa tsakaninsu bi an ya ƙula li ghairihi misali kamar musulmi ya ce ma ɗan uwan shi taqabbalallahu minna wa minka salihal a'mal Allah ya amsa mana Allah ya amsa mana kuma ya amsa maka dukkanin ayyukan da muka yi na kwarai ayyuka masu kyawu wa kana yaf'aluhu ashabun nabi domin yin haka din sahabban manzon Allah sun kasance suna yin shi suna yin haka ma izharil bashashati wal farahi kuma in suna ma junansu irin wannan barka da sallah ka ga a huskarsa akwai bashasha ma'ana mulmushi abin da alamun dariya suna mulmushi suke ma juna haka wal farahi kuma ka karanta a huskarsu akwai horin ciki wannan rana kowa yana horin ciki nan suka cike bayanai a matsaloli guda takwas wanda suke da alaka da sallar idi na gaba babi ne na goma sha uku shi kuma yana magana akan sallah ta roƙon ruwa sallar roƙon ruwa akan haka a cikin wannan babi shi ma za mu saurari matsaloli daban-daban waɗanda suke sun kai har kimanin matsala a shi ma guda shida ko guda bakwai ta farko ita ce menene hukuncin sallar roƙon ruwa a cikin addinin musulunci mala ce da harko dai mi ake ce masallar roƙon ita ce sallar da za a huta a yi ta domin nema a wajen allah ta'ala biyan bukata na bayin shi su nemi biyan bukatar allah dangance da neman ruwa wannan sallar ana yin ta ita ma ta musamman tana da huskarta ta musamman da ake yin ta wa zalika iza ajdabatil ard ana yin sallan nan ne idan ƙasa ta ƙeƙashe ƙasa ta bushe wa qahatal matar in ya zamanto ruwan sama yayi nisa bai sauka ba li'annahu la yasqi li'annahu la yasqi wa la yunazzilu al-ghaysa illa illa Allah wahdahu domin sanin cewa babu wanda yake bada ruwa babu wanda yake jika ƙasa ta jika ya saukar da ruwa daga sama kawai Allah shi kaɗai ke yin haka tunda ku haka ne to a musulunci muna da ita wannan sallah abu na biyu menene hukuncin ita wannan sallah mala ya ce sunna mu'akkada wannan sallah ta roƙon ruwa musanna cewa sunna ce mai ƙarhi a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya kasance yana yin ta a duk lokacin da aka samu matsala ta ƙeƙashewa ƙasa ko kuma rashin saukar ruwan sama li ƙauli abdullahi bin zaid dalili ko shi ne abdullahi bin zaid allah yarda da shi yake ce mana daga ma'aikin allah mai tsira da aminci allah su tabbata a gare shi kharaja rasulillahi wata manzan allah sallallahu alaihi sallama ya huta yana roƙon ruwa yastasqi fawajjaha ila alqiblati ya diba gaban shi ya zuwa gabas ya du'u yake roƙon Allah wa hawwala rida'ahu sai ya ɗauki harshen wannan zane da yake lulluɓa da shi sai ya maida ya jefa shi na dama ya jefa shi hagu na hagu kuma ya jefa shi dama wa sallah raka'atayn ba akan haka ma yanzu Allah sai sallah raka'a guda biyu jahara fihi ma bil qira'ati a cikin wannan sallah manzon Allah ya bayyana karatun shi a hili kowa yana ji ashe wannan shine hukuncin sallar roƙon ruwa cewa sunna ce kuma annabi ga yadda yayi ta al mas'alatu thaniya mas'ala ta biyu mala yace menene sababuha mi ke sawa a yi ta shine muka ce al qahat bushewa ƙasa ko ƙeƙashewa ƙasa wa huwa min inhibasil matar mala ya ce abinda ke kawo bushewar ƙasa ko ba wani abu ba ne sai dai tsayawar ruwan sama rashin saukar ruwan sama da annan nabi sallallahu alaihi sallama annabi mai tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana yin ita wannan sallah dalilin wannan dalilin da muka zana in aka samu ƙeƙashewa ƙasa to annabi sai ya gabatar da wannan sallah mas'ala ta uku waqtuha wa kayfiyatuha wani lokaci ake sallar roƙon ruwa kuma yaya ake yin ta mala yace waqtu salatil istisqa'i wa sifatiha ka salatil eid ba ta da bambanci da sallar idi dangance da lokacinta da kuma kamanninta li qawli ibnu abbas akan haka ne ma abdullahi dan abbas ya ce sallan nabi sallallahu alaihi wasallama rakatai ni kama yi salli fil idain a roƙon ruwa ɗin manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya yi salla da mu kama yadda yake yin raka'a biyu kama yadda yake yin salla idi a cikinsa haka ne annabi yake yi wa yustahabbu fi'iluha fil musalla an so gabatar da wannan sallah ta roƙon ruwa a yi ta a cikin masallaci ka salatul eid kamar yadda ake yin sallar idi wato sallah raka'ataini a yi ta raka'a biyu wa yajharu bil qira'ati fihi ma ka salatul eid ita ma karatunta bayyana shi ake yi a hili kwaro-kwaro kamar sallar idi wa takunu qabla al khutbah kuma ana yin sallolin guda biyu ne kahin a yi hutuba ashe ita ma sallah ake yi kuma a yi hutuba a cikinta wa kazalika fi adadin takbirat ba ta da bambanci a wajen yawan kabbarori da ake yi na sallar idi nan ma ba bambanci wa yuqra'u fiha kuma ana karatu a cikinta wa yajuzul istisqa'i amma fa musan da cewa mala yace ya inganta ba sai an tahi an keɓe ba a masallaci an yi sallar roƙon ruwa a'a roƙon ruwa ana iya yin shi a ko'ina ko cikin sallar farilla ko cikin nafila ko wurin karatun ƙur'ani to ana iya roƙon ruwa ha ba fatila sai an huta an tahi an yi sallah ba amma ita ma akwai ta sallah ana yin ta faya da wule insan misali in ka gama sallar ka ta azahar ko la'asar sai ka ɗaga hannu ka roƙi allah wa yastasqi fi salatihi idza sajada ko kuma in kai sujada to kana iya roƙon Allah Allah ya shayar da mu ruwan sama wa yastasqi imam haka shi ma limami da yake saman mumbari na huduba ta sallar juma'a to fa yana iya roƙon ruwa domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma yayi haka ranar juma'a annabi a saman mimbarin hudu ba na sallar juma'a ma yana roƙon Allah Allah ka shayar da mu ruwan sama a alkhuruji ilaiha yaushe ne ake huta zuwa sallar roƙon ruwa ko ko ya ake huta zuwa gare ta idza arada al-imam khuruj laha wa'aza nas da farko dai ita sai an shirya tukwa kahin a tahi ga huta sallar sai limami sai ya sanar da mutane kuma sai ya musu wa'azi saman kan a daina wasu abubuwa da ake yi Allah baya so wa amarahum bi tauba ana so limami ya gaya ma mutane su tuba tukwa su tuba ga Allah wal khuruj min al mazalimi ana so liman ya gaya ma mutane su daina zalimci kuma duk wanda ya san ya zalimci dan uwan shi to ya maida mishi abin da ya zalimce shi wa tarki tabaghudi wat tashahuni ana so limami ya ja hankalin al'umma su daina hushi da juna ana so limami ya gaya ma al'umma ya ja hankalinsu saman kan a jin haushin juna da sauransu li'annahu sababu fi mani alkhairi min Allah subhanahu domin waɗanga abubuwan da muka zana ya ku jama'a su suke sababa su suke sanya Allah sai ya janye ni'imar shi daga cikin al'umma in akwai su suka yi yawa to sai Allah janye nima shi wali annal ma'asi domin kuma saban Allah saban Allah sababul qahati wallahi shike sanya kasa ta bushe ta kekashe in saban Allah ya yawa wa taqwa shi kuma tsoron Allah da biyayya ga Allah da ibada sababul barakati duk mai yin biyayya ga Allah yana yana ibada to wannan ke janyo albarka a cikin rayuwar shi da magari duka gaba daya in ya zamanto mutane suna biyayya ga Allah to albarka ya ta shinhudu kuma ya ta sauka mu saurari kiran sallar insha Allah